الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada mu ga Allah tabaraka wata'ala wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa yau muna wuni na goma sha hudu ga wannan wata mai girma wata ramadana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan uku haihuwar isa ɗan maryam 2026 ubangiji allah kai mana jagora muna karatu cikin suratul haqqa jiya mun kwana aya ta 20 daidai yau insha Allah za mu tashi kenan aya ta 21 a wannan sura mai albarka muna magana akan yadda Allah ke gaya mana wanda aka ba shi littafinsa da hannun a shatar za mu tashi ku? aya ta shatar ne ku? aya ta shatar za mu tashi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه jiya mun kwana inda Allah yake gaya mana wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna la takhafa minkum khafiya ranan da sama ta ce domin saukowar mala'iku sannan mala'iku suna gefanta waɗanda ke ɗauke da al'arshin ubangijinka a wannan ranar su su takwas ne ranar da za a bujirto da halittu a gaban Allah babu wata mai ɓuya da za ta iya ɓuya a lahira sai Allah yake cewa fa'amma man uce kitabahu biya minihi amma wanda aka bashi littafinsa da hannun dama ranar alkiyama an yi jarrabawa a nan duniya muna ɗaukar darasi sai an ji alkiyama kuma za a yi jarabawa exam officer ya duba ya yi mata stamp ya sa hannu ya baka to shi mutumin kirki da aka ba shi littafinsa takardar ayyukansa da hannun dama zai juyo yana farin ciki yana murmushi yana murna yana cewa ku zo ku karanta littafina ku zo ku duba littafina ni kam alhamdulillah inni zanantu anni mulakin hisabiya ni ina da tabbacin cewa hisabina zai zo da sauki zan sami hisabi mai kyau sai Allah ya ce فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وهو في عيشة راضية yana cikin rayuwa mai daɗi ya rayuwa yardadda idan ka shiga gidan ni'ima na aljanna daɗi ne wanda bai da lokacin karewa kuma bai da lokacin yankewa har abada ne fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya aljanna ta sami gareduwan wadda babu kamata wa huwa qutufu hadaniya wannan aljannar 'ya'yan marmarinta kusa suke kana kwance a kan gadonka sai bishiyar ta tashi jijiyoyin ya koma sama kan ya dawo ƙasa kana kwance kurin ka sa hannu ka tsinka ba sai ka sha wahalar yin makata ba ba sai ka ɗauki dutse kana jifa ba a'a wannan aikin wahala ne aljanna ba a wahala a duniya ne ake wahala amma aljanna ba a wahala kulu wa sharabu hani'an Allah ya ce ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali a aljanna abincin baya kwarar mutum ba za ka je na shekuwa ko ka je na tari ya shaƙi yaji ko ya sha ruwa ya ta wani gurin abincin aljanna babu wannan ka ci ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali bima asalabtum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabatar aikin da kuka yi a yan wayansu kwanuka kaɗan da suka wuce domin ibadarka ta zaman duniya kaɗan ce ka yi ibada kaɗan ka samu rabo mai yawa da za a ce misali ka yi shekara 60 a duniya a ɗebe shekarun da ka yi na yarinta a ɗebe shekarun da ka yi na ruɗin yarinta sai a ɗebe shekarun da ka yi na ibada za ka shekarun ibada masu da yawa aƙalla za ka kai shekara goma sha biyar kafin ka balaga a cikin sittin saura nawa saura arba'in da biyar za ka yi shekara sha biyar kana cin rudi na ƙuruciya wani lokacin a yi wannan sallar wani lokacin ba za a yi wannan ba wani lokacin ana gidan ƙwallama ake zugan sallar zai yi wani lokacin ana gurin kallon dodo da dai irin waɗannan al'amura aƙalla kai shekara sha biyar ka ka shekara talatin a cikin shiririta ƙila in kai shekara talatin ɗin ne ƙila hankali kuma yanzu ya fara zuwa ma to ibada shekara talatin sai kuma ta jawo ma alheri na har abada wani kuma tun daga lokacin da ya taso a cikin rudin ƙuruciyar haka zai ƙari shi yasa sa mutumin da ya mutu da ƙuruciya yana da matsala kuma duk mutumin da Allah ya taimake shi ya masa gamdakatar har shekaru su suka kai sittin, Allah yana son wallahi idan shekarun ka suka kai sittin, duk wani uzurin ka ya yanki ba ka da uzuri a gaban Allah domin ko al'ada idan ka shekara arba'in a al'ada to kuma ka daina wargi in da dan kokawa ne yanzu ka daina kokawa in da dan damba ne yanzu ka daina dambe in dan shaɗi ne ka daina yanzu ka zama babba kuma sai ko ka tafi da yara a lokacin za a tsaye da gemu hankali ya zo kenan da haka al'adar bahaushe gargajiya ba za ka fara tsaye da gemu ba sai hankali ya zo maka in ka hanka da gemu to ka yi hankali haka yake al'ada ta bahaushe Allah sai ya ce kutufu hadaniya kayan marmarin aljannar kusa-kusa yake babu halar tsinka kulu wa sharabu hani'an ku ci ku sha a cikin nutsuwa bima asalabtum fil ayyamin khaliya saboda abubuwan da kuka aikata a yan waɗansu kwanuka da suka wuce Allah ya ce
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني
yanzu ماليه an ba da jarabawa mutumin kirki wanda ya yi nasara ya fita da second class yana murna yana dariya yana jin daɗi har ma buɗewa yake cewar ku zo ku karanta ni ku karanta min ku taya ni murna Allah ya tawa amma man uta kitabahu bi shimalihi amma wanda aka bashi littafinsa da hannun hagun faya kuli ya laita ne lam uta kitabiya sai ce kai tona ni ba ban littafi na ba ban gani ba an fa ba shi boyewa zai yi dan ya san matsala ya samu yawa shi a jarabawa da bai ci ba wala madri ma hisabiya ni ban san yadda hisabi na zai kare ba yaya za a yi ya laita ha kanat liqabiya kai to ina ma a ce mutuwan nan da nayi ta har abada ne ina ma a ce da na mutun nan ba za a sake tashi na ba Allah yake ba mu labari lokacin da arne kafiri makiyin Allah wanda ya mutu bashi da imani ya ga zunubansa a gabansa zai rinka wayo Allah ina ma a ce tsakanin shi da laifin nan tafiya ce mai nisa wanda ba zai same shi ba duk abin da za ka yi ka rinka tunawa da lahira duk yadda kake jin daɗin duniya ka tuna da lahira shi ya sa mutuwar aka ambace ta mai yanke zaƙi duk lokacin da kake cikin jin daɗi idan ka tuna da mutuwa daɗin wallah zai zama daci idan kana da imani kenan amma marar imani baya tunawa da mutuwa in ma ya tuna ɗin zai tuna ta ne kurin wani abu ne wanda ake canjin gurin zama daga nan ka mutu ka koma can kaga wannan bai da imani Allah ke cewa ya laitaha mutumin zai rinka faɗa kai tan mutuwan nan ina ma ta gama da ni har abada ba za a tashe ni ba magana annimaliya dukiyata bata amfanar da ni ba dukiyata bata amfanar da ni ba dan adam burinsa ya tara dukiya dan adam burinsa ya zamo mai faɗa a ji a duniya dan adam burinsa ya zamo yana taka wanda yake so ya azurta wanda ya so ya talauta wanda ya so don haka a yau yaro neman kuɗi mace neman kuɗi namiji neman kuɗi dattijo neman kuɗi kowa kuɗi kowa kuɗi kowa kuɗi wai da kuɗi ne kake yin abin da ka ga dama a duniya wai da kuɗi ne ake girmama ka a duniya duk mutuncinka idan baka da kuɗi baka da mutunci a a dangi in baka da kuɗi ba mai son ka ba ma- ba mai yawan cewa kai dan uwansa ne in ka gana cewa wani dan uwana ne da mamana da mama su yan tara tara suke to yana da kuɗi amma idan baka da kuɗi uwa ɗaya uba ɗaya ne ba mai danganta kanka da shi duk mutumin da ya tsufa ya kai shekara 60 wai yana neman kuɗi kuma dan ya tara kuɗi abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne ka shekara 60 Allah ya ma baiwa ya soka ka kai shekara 60 kuma zo kai burin duniya kai to me zaka yi ta in ka samu me zaka yi ta lokacin da ya kamata ka samu baka samu ba Allah bai baka ba, ka hakura ka roki Allah ya rufa ma asiri ka fi karfin abin da zaka ci ka fi karfin rigar da zaka sa ka yi bikin dangi shikenan ka huta yaro kankani wanda babu shari'a a kansa neman kuɗi shi yasa wallahi wanda yake kuruciya a yanzu bai san kuruciya ba a yanzu bai san kuruciya ba ai kuruciya sai da da dan shekara 20 yana wasan dandali yana bugu yana langa yana duk wani wasa da ake yi da daddare ba bai san harkar neman kuɗi ba dan shekara 20 bai san harkar neman kuɗi ba idan rani ya yi ya tafi tonon gafiya idan rani ya yi ba abinci ya je tonon dankali a je tono rogon jeji aikin kenan amma yanzu yaro ɗan kankani shi da ya kuɗi kawai da haka rayuwar sai zama ba daɗi don ita duniyar in ka sa ta a gaba kace sai ka same ta to babu halalle irinka in ka sa ta a gaba ka ce lalle sai ka same ta ka fi kowa shiga ta su sai Allah ya ce هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ma gani ma agana anni maliya dukiyar da na tara bata amfanar da ni komai ba halaka anni sultaniya hujjojin da nake kafawa dan kare kaina sun halakar da ni ko kuma mulkin da nake da shi a hannuna ina alfahari da shi ya halakar da ni khuzuhu fagulluhu lokacin da mutum yake yin da na sani yake nadamar da ba ta da amfani yake tuna irin wata yawa da ya a duniya yanzu kuma babu hali sai Allah ya ce mala'iku ku kama shi kuma da kukumi kun san kukumi kuwa ila akwai akwai masu kallon fim din Chinese akwai wani abu da suke yi kamar flanki ya tsaga ya tsakiya sai a yi gurin zaman waya a yi gurin zaman hannu sai ya hada a kulle shine kukumi ku yi masa kukumi sun maljahima salluhu sannan ku jefa shi a cikin wata jahannama ka san da za ka ji ƙaiƙayi ka shafa za ka samu sauƙi yayi idan wuta ɗan tsulli maka ka shafa za ka samu sauƙi to an ɗaura hannun ba inda za ka shafa sun mafi silsilatin sannan ku ɗauko sarƙa zira'uha tsayin sarƙar tana da zira'i saba'in ne me zira'i akwai ɗani akwai zira'i zira'i daga nan gwiwa zuwa hannu shine zira'i to tsawon sarkar zira'i saba'in ne ainihin ta wuce kofin masallacin nan kuwa a ciki za a nannaɗe shi fasluku ku jefa shi a ciki don me innahu kana la ibnu billahi alazim shi ya kasance ba yi imani da Allah in an gaya masa Allah sai girman kai ya dauke shi Allah ya ce
ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ولا يخوض على طعام المسكين baya kwadaitarwa akan a ciyar da miskini wane ne miskini miskini shine yana da abincin da ba zai kashe shekara ba shine miskini yawwa ashe miskinan suna da yawa dan na san iri na da muna da yawa wanda bai mallaki abincin shekara ba shine miskini waye fakiri fakiri shine wanda bai da abincin wunin sama duk da malamai sun yi sabani da fuza da muskini da fakiri wa yafin dama dama suka ce muskini ya fi dama dama don sun kafa hujja da sotum a kafi inda wasu muskini suka samu jirgin ruwa da suke sarrafa safara da shi suna neman kuɗi da shi ba sa kwadaitarwa wajen ciyar da muskini falaisa lahul yau mahahuna hamim to yau a wannan gurin ba shi da masoyi kuma wala ta'amun illa min gislin ba su da wani abinci sai dai gislin wata ƙaya ce irin mai makallahun nan kamar kugiya ita ce abincin su kamar da gumi idan ya haɗiye ta ƙaya da ba za ta taunu ba sannan idan ya haɗiye ba za ta wuce ciki ba sai ta yi gama ƙogaran ta mamakale a maƙogaran la ya akulhu ba mai cin irin wannan abincin ilal khati'una sai masu ganganci shi waɗanda a duniya an nuna mun sun ƙi gani an ji yadda su sun ƙi ji an ce kaza sun ce kaza to su ne masu yin irin wannan abincin ranar alkiyama Allah sauka sai ya ce فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون fala uqsimu bima tubsirun Allah ya ce ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani ba wa ma la tubsiruna ko kuma abin da ba kwa gani ba Allah yana da dama ya rantsuwa da koma menene don komai halittarsa ce amma kai mutum ba ka da ikon ka yi rantsuwa da wani Allah sai da Allah manzo Allah ke cewa wanda ya kasance zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah kar ka ce na rantse da annabi na rantse da kabarin annabi na rantse da ubana a'a wani shirka ce amma na rantse da Allah ita ce rantsuwa to Allah kuma yace yana iko ya rantse da komai innahu laqawlu rasulin karim wannan qur'anin wata magana ce wadda wani manzo mai girma ya zo da ita daga wajen Allah yake karanta muku wa ma huwa bi qawli sha'irin ba magana mawaki bace qalilan ma tu'minun yan kaɗan ne suke yin imani to an wayi gari alƙur'ani yana nisanta kansa da waƙa domin ba a wa'azi da waƙa ga wani mawaƙi kuma ya ce shi wa'azi yake yi har ma yake cewa gudunmawar da yake barawa wai ya fita malamai abin tausayi abin tausayi kana neman kuɗinka kana roƙonka kana samun kuɗinka ka ce wai kana aiki fiye da malamai a yaya kuna zuga yara ne matasa suna sabawa Allah akwai wasu funafunai da aka yi su a hausa wanda ya gadar da masifa bayan kallon fim din ba na mantawa an ba mu labarin wani fim gwaska yaro sai je ta'addanci sai rubuta gwaska ya fita aina gani a fim ya gani an yi wani wasu dakin amarya yan uwan kishiyar sa zai wata dukan tsiya haka bai faruwa ba aikata ya aikata ba an aikata shi aikace sai ku je ku daki kishiyar yar uwarku ko kuma dangin matar ka zo su daka ka wai ka daka musu yar uwa kai ma zo su ma duka wannan wani ganganci ne addini ya koyar da wannan ina yan dirama suka koyar lallai aikin yan dirama yake ya fi na malami barna aikin da ɗan dirama yake yi mawaƙi a cikin al'umma tabbas ya fi na malami barna wani mata yana roƙon Allah ya kashe shi na sana'ar fim aka yi faɗa shi ne wani mawaƙi ne ya burge ni soja boy ana hira da shi a gidan rediyon alijita da wasu mawaƙa ya ce shi fa ya yadda waƙa haramun ce kuma yana ya yi ta ne don neman kuɗi amma yana roƙon Allah kare sa ya mutu yana yi sai Ali ta ce to ya kawo masa hujja ita shi ba malami bane amma ne ga wata hujja yanzu mahaifinka Allah sai na da ce ba ya ce to mahaifina yanzu ka ɗebo almajirai ka zo gida kofar gidanmu sai ku sai ku fara karatu na alkur'ani ni kuma yanzu da maroƙa kofar gidanmu mu fara kiɗa idan mai gidan mai fitowa zai fara kora shiga gani zai kora kai ba dan gidan ba ne amma sai ya farka amma ni dan gidan ne sai ya kore ni da aka ta shi waka a gurinsa haramun ce shi kenan kaga ya huta yanzu waka a gurinsa haramun ce yana yin abin da bai dace ya yi ba yana nan a musuluncinsa in Allah ya ga dama sai ya yafe masa amma kai da kace waka ba haramun bace irin wanda ake kada mata ganga a yi rawa yan mata da maza kace ba haramun bace ka halarta haram kana nan a musulunci ba ka a musulunci in za ka yi haramcin ka kai da haramun ka yi daga ba sai ka sai ka nemi Allah ya yafe maka da ka ji qur'ani wa ma huwa bi qawli sha'irin ba magana mawaki bace yadda zaka gane ai ita wakar kanta hatta a jahiliya ba a bar alfahari ba ce tun daga shi wai don ana son kar a fahimci manzan Allah sai aka haɗa shi da waka ai mawaƙi ne me za aka ce mawaƙi don kar a yi da shi ashe waƙar a wancan lokacin ma ba ta da kyau an san mawaƙi matsu ba menene makareci ne da ka sai Allah sai ya kore wa manzan Allah waka shi ba mawaƙi ba ne ƙur'anin kuma da shi karantawa ba waka ba ce Allah ce ‘yan kaɗan ne suke imani, wala bi ƙauli kahinin, ƙura'anin ba maganar boka ba ce, ba boka ne yake faɗa ba, kalila ma ta zakarun ‘yan kaɗan ne suke tintintini su tuna, da haka boka da mawaƙi Allah sai kwatanta su a guri ɗaya. Ya kore waƙa daga Alƙur'ani. ya kore waka daga manzan Allah haka ya kore bokanci daga manzan Allah ya kore bokanci daga alkur'ani kenan wani abuwa guda biyu ba siffa ce ta manzan Allah ba idan ka danganta su ga manzan Allah to kaya shishigi Allah sai ce tanzilun min rabbil alamin ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين har yanzu don Allah ya kawar da hankalin ƙureshawa mushrikai su gane wannan ƙur'anin daga Allah ne sai ce tanzilu min rabbil alamin wannan qur'ani saukakke ne daga Allah ubangijin halittu walau taqawwala alaina ba'd al aqawil da zaka kirkiri wasu maganganu ka ce mu muka yi ya Muhammad ana magana da manzon Allah da zaka kirkiri wasu maganganu ka cusa ka ce Allah ne ya faɗa Allah ce la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da hannun dama da mun kama shi da hannun dama ai hannun dama ya fi hagun ƙarfi kenan da mun rike shi da ƙarfi in aka ce za mu rike kako da ƙarfi ka san riko ba na wasa ba ne riko ne wanda za ka sha wahala summa lakata ana min watin sannan da mun tsinke maka akwai wata jijiya da take jikin zuciya ita ce alwatin da mun tsinke maka wannan jijiyar wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗi wata magana ra'ayinsa kuma ya ce daga Allah ne to ga hukuncin da Allah ya ce zai masa ya kama shi da hannun dama sannan ya tsinka jijiyar zuciyarsa don me dan bushirkai su gane Qur'ani ba maganar manzon Allah ba ce maganar Allah ce sai ya ce
من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله يتي فما منكم باب ɗaya daga cikinsu ahadin babu wani ɗaya daga cikinku anhu game da manzan Allah hajizin da zai kare shi inda zai faɗo wata magana ta son zuciya kuma ya ce Allah ne ya faɗa Allah ya ce to daga cikin ku mushrikan ba wanda ya sai kare ba wanda ya sai kare ta gaban Allah to ina kai manzala ga haka in ya faɗi ƙarya akan Allah in Allah ya kama shi ba mai kare shi laka manzo Allah baya magana na son zuciyarsa baya faɗin ra'ayinsa wa innahu latazkiratu lilmuttaqin shi qur'ani wa'azi ne ga mai jin tsoron Allah shi yasa shi mai jin tsoron Allah baya gajiya da sauraron wa'azi mai jin tsoron Allah wa'azi baya ginsarsa baya gajiya da shi domin kansa manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallama yana so a karanta masa alkur'ani don ya rinka jin maganganun Allah da haka ma manzala ke cewa ko dai ku yi wa'azi ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi a hari da mummunan aiki ko kuma ya yi kusa a yi ruwan duwatsu a kanku kuma ku roƙi Allah ba zai karɓa ba kenan ƙin yin wa'azi a cikin al'umma yana haifar da fushin Allah a cikin al'umma ƙin yin wa'azi a cikin al'umma yana haifar da ku yi addu'a Allah ki karɓa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama to in har yin wa'azin dole ne sauraron wa'azin fa na'am sauraron wa'azin fa don me Allah ya ce shi wa'azi yana amfanar da mai imani ne kenan wanda yake gudun wa'azi marar imani ne yake gudun wa'azi amma shi mai imani yana sauraron wa'azi manzan Allah ya ce mashtama qaumun fi baitin fi min biyutillahi yatlul qur'an wa yadarasunahu bainahu ko illa hafat humul sakina babu wasu jama'a da za su taru a wani gida daga cikin gidajen Allah suna karanta alkur'ani suna yin darasin ƙur'ani tsakaninsu face nutsuwa ta sauka a kansu mala'iku kuma sun kewaye su kaga kenan jin wa'azi yana da alfanu yana da muhimmanci wanda yau da gobe yau da gobe abin da kake na kuskure da na ganganci jin wa'azi zai wanke mashi insha Allah wa inna lana alamu Allah ya ce lalle mu muna da sani muna da tabbaci anna minkum mukazzibin a cikin ku akwai masu karetawa in Allah ya ce kaza su ce ba haka ba in Allah ya ce a bar kaza su ce a'a in Allah ya ce kaza su ce amma dai wani kana jami'ar Qur'ani ko hadisi ce amma dai wa innahu lahasaratun alal kafirin lalle shi qur'ani hasara ne ga kafirai wa innahu lahaqul yaqin kuma shi qur'ani haƙi ne tabbas ne gaskiya ne ne yaqini fasabbi bismi rabbikal azim kai tasbihi dan tsarkake sunan ubangijinka mafi girma mun kawo karshen karatun wannan suwa ta haƙa da fasara ta gurgurdan fahimta abinda mu karanta cikin kuskure ko fasara ko bayani na kuskure Allah ka yafe mana shi wanda kuma karanta daidai muka fasara daidai muka bayani daidai ubangiji Allah ƙara sanar da mu abinda ba mu iya ba Allah ka ba mu ladan da kuma ikon aiki da shi insha Allah za mu shiga sura ta gaba suratul ma'ariji ita wannan sura ta ma'ariji ita ma an saukar da ita a garin maka ne ita ta sauka ne akan izgili da mushrikai suke yi a game da wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suka nemi Allah ya musu azaba in dai abin da manzon Allah ke faɗa gaskiya ne suka jawo masifa da kansu tana da ayoyi 44 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل ما تنبيا يا تنبيا بأذاب واقعٍ da wata azaba mai aukuwa sashin wasu mushrikai suka ce azaba ta sauko musu in dai har sai sun yi imani ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lil kafirina laysa lahu dafi'un tabbas azaba game da kafirai ba mai tunkuɗe ta sai sun same ta min Allah zul ma'ariji azabar daga Allah mai matakala akwai matakala daga sama zuwa ƙasa akwai matakala daga ƙasa zuwa sama wadda mala'iku suke takawa su sauko ko su taka su hau ta'arudu mala'ikatu ruhu mala'iku suna hawa har da mala'ika jibrilu ilaihi suna zuwa gurin Allah fi yaumin a cikin kwana ɗaya a cikin awa ɗaya ka da miƙidaruhu gwargwadon wannan awa ɗayar ko gwargwadon wannan kwana ɗayan a kwanakinmu da duniya hamsi na alfasana tafiya ce ta shekara dubu ɗari hamsina alfa sana dubu hamsin tafiya ce ta kwana ɗaya daga sama zuwa ƙasa da za ka lissafa tafiya ce ta dubu hamsin a ƙirgenka da duniya ban yi tsammanin akwai mutumin zai kai adadin wani shekarun a duniya ba ko akwai babu Allah ya ce fasbir sabaran jamila ya muhammad ka yi haƙuri ka yi haƙuri mai kyau duk wani mai wa'azi idan ya yi wa'azi mutane suka ji karɓar wa'azin ransa ɓaci yake yi hankalinsa tashi yake yi to haka manzan Allah yake ya kuntata saboda sun ƙi karɓar wa'azin da haka Allah yake lallashinsa ya yi haƙuri kar hankalinsa ya tashi sai Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم إنهم يرونه بعيدا سوسنا قدن أذابر تنا نسني أأ Allah ce wani rahu ƙoriba mu kuma muna ganin azabar kusa take yau mata kolin sama'u kalmuhuli ranar da sama za ta zamo kamar narkarkiyar dalma ka je gurin da ake yin tukunya ta ƙarfi ka ga yadda in an narka dalman nan to wata ran sama haka za ta zamo wata kul jibalu kal'ihini sannan duwatsu su zama kamar gashin sufi mun san gashin sufi akwai wasu tumaki masu laushin gashi wadda ake aske gashin ake yin rigunan maganin sanyi da shi su ne sufi suna da laushi to duwatsu za su zama kamar irin wannan gashin ne sun yi rugurugu sun yi laushi sun zama gari Allah ce a wannan rana wala yas'alu hamimun hamima masoyi baya tambayar masoyinsa ina wane yake baya tambaya yubassarunahum suna ganin su wasu ka ce ana ganin masoya a gidan aljanna wasu ka ce a'a yan wuta suna ganin yan aljanna suna ganin yan wuta in kana da wani makusanci wanda shi ya tsinci kansa a wuta kai kana aljanna za ka iya neman ku yi video call shi kuna hira yana wuta kai kana aljanna Allah zai ce يود المجرم لو يفتري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه a nan za ka gane ɗan adam mai son kansa ne son kan nasa ba a duniya ya ƙare ba a lahira a lahira ne ma son kan ya fi tsanani Allah ya ce yawaddul mujrimu mujrimai za su so masu laifi za su so lau yaftadi min azabi ina ma wannan ranar za a yi fansa daga azaba yawan bi izini bani a ɗabi yayansa gaba ɗaya a sa su a wuta shi shiga aljanna ina a nan duniya kana ta kumfar baki don kare yayanka kana ta wahala yayanka su ji daɗi to a lahira kuma sai ka ce duk a ɗungu masu a wuta kai ka shiga aljanna wannan ba son kai ba ne son kai ne wa sahibatihi wa akhihi zai so a ce matarsa ma a jefa ta a wuta dan uwansa ma ya shiga wuta shi dai shiga aljanna wa fasilati hillati tuwi da danginsa wanda suke tattaro shi danginsa wanda yake alfahari da su yace duk a kwasa a sasa a wuta shi ya shiga aljanna kai ba ma haka ba wa man fil ardi jami'a da ma duk wani dan adam da ke bayan kasa in yazo zo shi kada ya aljanna duk a tura su a wuta sun mai wunji sannan shi a kubutar da shi ranar tana tana zuwa ba nesa ba ce kusa ce in ji Allah Allah sawaka sai ya ce كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى kalla ya ce ina ba zai yiwu ba in halaza wutar laza ce dai sai ka shiga naza'atan lishawa ita wannan wutar idan ka shiga tana ɗibe fatar goshi ne za ka nemi ruwan sha idan an baka ruwan shan da ka kai shi kusa baki sai fatar goshin gaba ɗaya ta ɗaye tada'u man adbara wa tawalla ita lanza tana kiran wanda ya juya baya ne ya kau da kai idan a duniya ka juya baya ka ki amsa kiran Allah ka kau da kai to ita kuma irin ka daman take nema tana da masauki da haka duk wanda gashi a duniya yana da gurin zaman sa dan iska yana da gurin zaman sa a lahira ga tanan lanza mutumin kirki yana da gurin zaman sa a lahira ga tanan aljanna da ka ba dama ka je lahira ka rasa masauki ko mai kyau ko mara kyau sai ka samu kuma duk masaukin da ka samu kai ne ka tanada wa kanka ba wani bane ya saka da ka wannan wuta ta da'u tana kiran man adabara wanda ya juya baya wata walla ya kau da kai wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya ya zuba a jaka ya ɗaura bakin ya jibge yana da akawun guda dubu kaza yana da akawun a gari kaza yana da akawun a ƙasa kaza ya tara wani matin da ya sa kudin akawun ba ma ya tashi baya taimakawa baya ba da zakka baya komai da dukiyar irin waɗannan ake kira ita lanza take kiransu ka tara dukiya ka taskance abu zargin abin sha'awa Allah ya masa rahama abu zarin yana ban sha'awa Allah ya masa rahama shi fata wadda ya bayar wadda ta jawo fada tsakaninsa da ma'awuya a garin sham in dai kana da abincin da za ka ci a yau to in ka kwana da wani kuɗi to shi kenan ya zama haramun yawa shi haka yake daga duk abin da kake da shi yau ka gama damuwarka na yau to sauran na mabukata ne ai kun ga dole talakawa su so shi kuma yana wannan wa'azin yana gaya wa mutane da haka sai ake samun matsala tsakanin masu kuɗi da talakawa ma'awuya ya kai ƙarar a abu zarrin gurin usman bin affan lokacin shi ne khalifa usman bin affan ne kira shi abu zarrin ya ce da na zo madina sai na kawon ba taɓa gani na ba sai wani kallo ake yi wani kallo na daban da aka zauna aka tattauna na kawo dalilai na su maka dalilansu sai usman ya ce to abu zar yanzu abu zai ka dawo madina kar ka zauna a sham na farko da shi abu zarin ba zai sauka da kan ra'ayinsa ba ka kuma tun yana da wannan ra'ayin kuma yana da wa'azi yana ƙara samun goyon baya kaga ba za a samu zaman lafiya ba da aka yi ce ya dawo madina sai ce a'a shi a ba shi dama zai zauna wani ƙauye mai suna rabaza ya je can ya zauna haka ya je can ya zauna ya gudu da imaninsa da haka ya ce shi duk abin da ka ajiye sauran bukatunka sunansa kanzun taska ce ta haramun kuma Allah zai tambaye ka da haka wannan mutanen wadda wutar laza take kira su ne waɗanda suka taskance dukiya suka tara a akawun suka tara a gurin tarawa ba sa ci ba sa sha ba sa ciyarwa ba sa ba da haƙƙin Allah sai Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون innal insana khuliqa halu'a lalle shi mutum an halicce shi mai mummunan kwaɗayi ne ɗan adam mai kwaɗayin gaske ne iza masa sharru idan sharri ya shafe shi mai sharri a nan talauci idan talauci ya shafe shi jazu an ya kasa haguri za a gan shi yawan zuwa masallaci za a gan shi yawan kyamun laili za a gan shi yawan azumi za a gan da yawar carbi ko ina kudi kudi kudi kudi talauci ya dame mu wai za masaul khairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi ya samu kudi ya samu dukiya sai zama marwaci haka yake yana so a bashi amma ba so ya baya ai bai nima zaman lafiya ba in kana so a baka bahaushe ya wata karin magana ba a hana maba da rago fata Allah ne ya baka kuma kai ma ka san Allah ne ya baka dan lokacin da baka da shi shi kake roƙa ya baka yanzu kuma ya baka ka tabbatar kuma shi ya baka ba iya neman kudinka ba ne ba wayanka ba ne inda don iya neman kudi Allah yake bayarwa da wani ba zai bashi ba inda wani bai iya ba wani kuma ya iya an bar shi da wayan neman kudin amma babu kudin wani kuma bai iya ba gashi rashin iyawar kuma gashi ya tara kudin yaya kenan da haka kullum lissafin kaɗan ka yi firamare ya yi naziri ya yi firamare ya yi sakandare ya yi digiri na ɗaya na biyu na uku ya samu aiki mai gwabi-gwabi ya samu aiki mai tsada ya rinka ɗiban albashi mai yawa sai mai kuma lokacin da zai ɗiba albashi mai yawa ɗaya biyu ne zai iya faruwa ko dai lokacin kai ka mutu ka ja wahalar banza ko kuma ya samu kuɗin ya manta da kai ba ruwansa da kai daga shi sai matarsa sai ɗansa yadda kai masa shi ma haka zai waɗansa ka gama shan wahala ka tsaf ka kasa sakewa ka kasa ci ka kasa sha aikin ka ma ya kultata ka ki komai saboda ɗanka shi kuma ya samu dama ba ruwa na da kai dole cikin biyu ne sai an samu daya in ka yi sa'a ka yi sa'a yana ɗan tausaya ma ɗan soya yadin alawayo ɗan fari ya baka wai mai kirki kenan to shi halin mutum ne yana so a bashi baya so ya bayar illal musallin amma masu yin sallah ba su da wani dabi'a kun ji abin da yace masu sallah ba sa yi haka ne ba sa yi ba sallah ba sa yin irin wannan dabi'a shi mai sallah in an bashi yana bayarwa kenan wanda in an bashi baya bayarwa ba mai sallah bane kenan ko akwai hukunci da kanku wanda in an bashi baya bayarwa shi ba mai sallah bane ne mai sallah ne amma mai kuskure ne to allazina hum an ala salatihim da'imuna waɗanda suke dawwama a lokutan sallarsu wato ba sa wasa da sallah suna yin ta akan lokaci suna yin ta a cikin jam'i ba sa yin sallah su kadai idan kaga mutum yana salari yin sallah shi kadai wata zai sallah bata karbu ba manzala ya misalta me yin sallah shi kadai da me yin sallah cikin jama'a ya ce ai kura tana cin fandararriyar akuya ne idan garken awaki ko tumaki suka taho kiwo wadda ta koma gefe to ita zaki yake bigewa kaga wata sai kai sallah ka kai kadai Allah bai karba ba to don haka masu dawwama a sallah su ne sallar take hada su mummunan aiki su ne Allah yake kare su dalilin sallar da ba za su yi aiki da za su yi tur ranar alkiyama ba kenan sallah magani ce sallah magani ce meyinta ya sha magani wanda zai kare shi daga zunubi haka annabi ce sallah tana kankare zunubi amma fa sai ka yi ta akan lokaci kuma sai ka yi ta da iliminta za mu taƙaita ana insha Allah sai darasi mai zuwa Allah ta bike mu assalamu alaikum wa rahmatullah na'am sallar walaha wata sallah ce da ake yin ta bayan hudowar rana lokacin da rana ta ɗagu ana yin ta mafi karancin taraka a hudu mafi yawancin taraka a takwas ba kebance maka wata sura a ce lallai ita za ka karanta ba ka karanta abin da suka a wannan lokaci akalla daga karfe goma sha takwas zuwa karfe goma zuwa karfe goma sha daya ana yin salawar laha tsakani wallahu alam falalarta salawar laha annabi da kansa yake gaya wa abu abu hurera ya ce karya saki da wayannan sallolin sunnatul wudu wato idan kai alwala wannan alwalar ka tabbatar kai nafila da ita sannan ya tabbatar mai cewar kada yi wasa da salar walaha tana tsayawa a matsayin kiyamun laili idan baka yi sallar dare ba sallar walaha tana tsayawa a matsayin sallar dare za ka da falala mai yawa wallahu alam malam ya ce assalamu alaikum malam masu sallar lafila ramar lafiya amin shin azumin bakance akwai wani ladan na musamman ko babu azumin bakance me bakance mutum ya ɗauka wa Allah alkawari idan na samu biyan bukata ta da nake nema zan yi azumi ko zan yi sadaka ko zan yi kasin alkur'ani ko zai yi kiyamun leli idan ya samu yanzu ana bin sa wannan bashin biyan bashi akwai lada ko babu akwai lada ko to shi kenan Allah zai baka lada tunda bashi ka biya a na biyu shin ya halatta mu yi addu'a Allah ya tsine Allah ya tarwatsa akan shugabanni da waɗanda suke haɗa kai da su suke zaluntar mu yana magana ya halatta addu'a mummunar addu'a wa shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallama an ji yakin uhudu an fasa masa haƙori yana jini sai ya zo sallah yana alkanutu yana Allah ka tsine ma wani da wani Allah ka Allah ka lanci wani da wani sai ga mala'ikar sako daga wajen Allah laysa lakum min amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibu fa innahum yace ba al'amar ba halin ka yake ba ko Allah ya karbi tubar su ko ma ya ne dai azalimai ne daga nan manzo Allah sai ya daina yin alƙanutu na la'anta sai ya koma yin alƙanutu na jawo mutane rahama to wannan hanin ya shafe mu ko bai shafe mu ba bai shafe mu ba in akwai wanda ya tare maka gaba ya hana maka rawar gabar hantsi ka roƙi Allah kansa ya kare ka daga sharrinsa to sai muke da shugabanni a zaliman shugabanni suke cutar da mu zaluncin ya bayyana baro-baro kuma ba yadda ka iya yanzu wannan addu'ar ita ce makaminka to shi ke na annabi ne ya faɗa wanda duk ya karɓi mulki don ya takura ma al'ummarsa to Allah karka ba shi mulkin in kuma yana mulkin fa Allah ka raba shi da mulki da ka ba tsinuwa za mu zo mu kai tsaye Allah ka tsine wani ba a'a masu mulkar mu marasa tausayi a ciki akwai masu tausayi kar mu musul kudin goro marasa tausayin Allah ka mana maganin su Allah yana jin su kuma yana ganin su sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر بارك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين